أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه جهنم التي يكذب, يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم الآن فبأي آلاء ربكما تكذبان
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم na baya kaɗan yorubul mujrimina ana gane miyagun tiya bisimahum da alamomin su baka huska da dagwalan ido wayu haza ana kama su binnawa su tun da kwalkwala wal aqdam har zuwa kasa to fa bi ayyi ala rabbikum atukazziba da wani ilimin kuke Allah da wani ilimin Allah kuke karanta ya ku mutane da aljanna a ce to hazihi jahannama allati yukazzibu al mujrimun to ga jahannama an nasa arda a ce wannan ita ce jahannama lazi wadda suke karata ta rasa da ta to ga ta hidi da hidi yau ga ta hidi ya tofa ya tofa yana tufu na ko ya tufu na bai na ha wa bai na hamimin an ana kewayawa gare su ana shayar da su ruwa mai zahi an ko mai tsananin zahi ruwa mai tsananin zahi ana tura musu su fabi ayyu ala ya rabbi kuma ta kasibar to da wani ni'imomin Allah ne kuke karyata ya ku mutane da aljannai ولمن خاف مقام ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان to wuta kuke karyata ko kwa a'a ruwan zahin da za a bada ko ku sauran wannan to wali man hafa mukamin rabbihi duk wanda ji tsoron gaba ga ubangijinsa to zai samu jannatan aljanna guda biyu a za a sa shi aljanna guda biyu ba bi ayi ala ya rabbi kuma ta kasuwar da wani yamin allah kuke kare ta ko mutane da aljanna jannata na ina ba gaba gurin
قيامه بين يديه الحساب وترك معصيته yawa kiyamun baina da dai lil hisab za a tsira gaba gare shi lil hisab fataraka ma'asiyatu wa kabar duka ga wanda ya tsoron gamuwa da ubangijin shi a a sabilin tausiya na rarrabe wai to daya daga cikin aljannan nan lil للخائف الإنسي to ga ga insu mutane والأخرى to watan للخائف الجني daya ga masu tsoro na mutane daya ga masu tsoro na aljanna
فكل خائف ليس له إلا جنة واحدة kowanne kuma yana da aljanna guda وقيل لكل فرد من أفراد الخائفين جنتان to sai ka dai da ba ku ka shi eh a ba ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان za ta afana tana ma'abuta reshe biyu afana ko reshina to fa bi ayyi ala rabbikum tukazziban da wani imam Allah kuke kare ta ya ku mutane da aljanna fihi ma فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان to cikin ta akwai idan dina da suke gudanya to da wani ni'imin Allah ne kuke kare ta ya ku mutane da aljanna فيه ba ki hatari فيهما فاكهة فيهما فاكهة زوجان a cikin ta akwai abeban marmari
فبأي آلاء ربكما تكذبان abubuwan mar'arin kuma zaujan aure ne nau'i biyu ne da raɗaɗin da ya bisa busasshe da ɗanye ɗan rani da ɗan damuna kowannen gaya nan to da wani ni'in allah kuke kare ta ya ku mutane da aljannai
متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان ya ce mutaki da suna kashin gidi ala rushin abu sashen huda mai cece kuma baɗa inuha cikinta min istibraɓi kakkabiran addibaju wajen jannatai ne dal sukan ci ɗiyan icce na aljanna kusa da su kusa na tsaye ya ci na sunkuye ya ci na kwance ya ci duka kusa dal ne ita wancan can ba farashi shi muda ba kakkabiran addibaju kakkabran addibaji wani irin muhashar فبأي آلاء ربكما تكذبان da wani ni'imar Allah kuke karyata ya ku mutane da aljanna jannata ne dan ko ko abin da suka dauka فيهن قاصرات الطرف لم يتم لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان a ciki akwai fihinna a cikin wannan akwai kasara tattar masu takaita gani in ba mazan su su ne matan aljanna akwai su suna nan ciki wanda yake lamai da musulunci kabla hun wala jan da ɗai wani namiji mutum ko aljan ba wanda ya taɓa shawar su budurcin su yana nan ko da yaushe ko da yaushe suna nan babu wanda ya taɓa shawar su su ne rahurul aini babu wanda ya taɓa kama hannunsu yawwa game da masuna in sun kabla hun wala jan ka bai ayyu ala ya rabba kuma ta kansu ba da wani yamin allah kuke kare ta ya ku mutane da aljanai ka annahunna la كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ko da yaushe kuma aka tafi zan aikin aure sai su zama to budurre ne kuma ba sa jin zafi na daukan budurcinsu ba su jin zafi kai kuma shi kuma mutumin allah ba shi karfin jima'i shi ma bai matsuwa bai kasawa to ka annahunna ya kuta in kan su ka ce ya kuti ne wal murjani ko kuma murjani shine lu'ulu bayan lu'ulu'i farare ko kuma jajaye murjani murjani ana hudun shi nan muna aidin ba mu san ba murjani daga Najeriya amma an nan Nigeria sai a wannan inyamurai da suke ado da shi akwai wata kabila mai ado da inyamurai yau har yanzu mun za a nan baka ga mace da murjani mu ba mu ba ta ba ne
babban iyamu gida mai da murjani aha sai ya tsinci arziki arziki na ga arziki arziki da ya shiwa da murjani da ake shi ta murjani wasu su jajaye da suke abubuwa to mu nan kullum muna cewa murjani murjani ya raba eh?
Eh, Sai da kuma ce da mai- ko- kowane abin sha ya girma haka a a zuci ne kamar lu'ulu'u ne kamar lu'ulu'u ne kamar lu'ulu'u yake Eh, kam- kai kudi ba amma man tsada akwai kuma na talaka tsakiya ta banza da aka hata roba can damu ma nan ai da ana tsakiya ko wannan kwa da akwai tsakiya yayin tsakiya ne ba murjani ba ne murjani ban mai sun shi da ko ku ba a yayin shi ne da ko ku babu shi da shi nan baya da kyau ba wani mai kyau ba ne ƙasaita ce kawai daraja ce Allah ya ba shi yawwa munan da adamu an- da azurwa ce to azurwa yanzu da aka yi kuɗi sai mu koma zinariya to da azurwa ce amma zakki amma zakkata amma zalaka- zakkatan ko amma talhatira ko amma kwandige kato akwai kwandige na kafa akwai kwandige na hannu
na madina A- ai wanda ta kafe ka kana ji ko amma da haida zakkata duk birge ce kuma kana ji ko kuma kwandage eh, kwandage wadda ta gagara kwandage kafa da hannu za ka ga mai mace take take tafiya eh ya da kwantage ba saboda wai rere rere gurin kwantage he ba eh eh to shi ake yayi lokacin nan duk wanda ya isa wanda ta isa da kai kwantage a kafarta shi ne can suna laraba suna yi sai aka ce ai a cikin ƙur'anin aka ce kar su nuna wani alama na an san ga su suna da wani abu in suna tafiya haka suke sai su in sun buga kwallo sai su kakarau kakarau wai maza su san tana da kwallo to shi ne aka hana cikin ƙur'ani aka ce kar su nuna shi ne daga ce wala ya zarubna bi kumrihin na li alam ma yakhfuna min zinatihunna wala ya zarubna bi arjulihin na li alam ma kar su yakhfuna buga kahos a san menene a kahos kar su yi haka Eh, akwai shi ko Eh. to shaidan ya koya masa sun sun zo cikin mutane sai su buga ya san wannan tana da kwandon to daga nan yanzu kuma abin da ya koya musu akwai kullum akwai abin da yake koya wata ran wani abin da yake nuna musu in sun zo kusan maza sai su buga zan da pap pap shi ma an wasa ko to yanzu ma da kowane abu da yasu shaidan ya koya musu za ta mala ai bai bari yanzu yanzu yanzu ko daga yaran su an an yi abubuwan da suke jiki eh da abubuwan da suke jiki aha ai da aljanna yake guda ko eh wancan abubuwan da suke jiki wanda ake tsada da ko gaba ɗaya yau to ka gani ka ga shaidan ci tsewa kuma har ita ma yanzu da sabon suke ɗauka wajen eh wannan maza da mata ne wanda Allah ba baya ba ba- wanda Allah ba baya ba aka yi wannan rigar zana sai a tsaga take daga baya eh take da ke tsada zama ko ai karatu ai karatu
yace tsayanan ana ɗauka fa bi ayi ala rabbikuma tukazziban da wani neman Allah kuke karyatawa ya ku mutane da aljanna hal jazaa'ul ihsani هل جزاء الإحسان إلا الإحسان
ai sakewal ihsani kyautata ba ta zama to bai kyautatawa sai Sabi- bi ba sai aljanna فبأي آلاء ربكما تكذبان da wani neman Allah kuke karyatawa ya ku mutane da aljanna ومن دونهما جنتان kuma akwai wasu aljanna guda biyu garake guda biyu je ka فبأي آلاء ربكما تكذبان wannan garakin sun tabbata ga wanda ya yi tsoron gamuwa da ubangiji to da wanne iman Allah kuke kareta ya ko mutane da aljannai مدهامتان garakin sun cika sun sha komai kayan ni'ima a ciki sawa sun zamanto dan garkai dan tsananin tsanwanta har ta sa shuci ta sa shi dan tsananin garka ta yi komai da komai ta yi eh babu yayi a da rabu فبأي آلاء ربكما da تكذبان wani ni'iman Allah kuke kareta ya ko mutane da aljannai فيهما عينان نضاختان a cikinta akwai idan duna masu gudanya la'ayyaka da da kayan icce nan kayan da ruwan baya yanke la'ayyaka da ƙuna bai yanke abadan har abada to bi ayya la فبأي آلاء ربكما تكذبان da wani ni'iman Allah kuke kareta ya ko mutane da aljannai فيهما فاكهة ونخل ورمان a cikin garaken akwai dukkan abin marmari da kuke so a cikin su wani halin akwai itacen dabino da suke hudo dabino warman da romani sai duk a cikin su gashi nan yawwa فبأي آلاء ربكما تكذبان To da wani neman Allah kuke karyata ya ku mutane da aljannai فيهن خيرات حسان kai a cikin garaken nan biyu kai akwai haira tayrori hairori masu kyau abubuwa masu kyau akwai a ciki فبأي آلاء ربكما تكذبان da wani neman Allah kuke karyata ya ku mutane da aljannai حور مقصورات في الخيام akwai yan matan aljanna makasura ta wanda suke taƙaitattu daga daga eh mazan su kawai kuma idan nasu idan nasu fari tas farin kuma idan kuma na tsakar wannan baki da kyau kaga ba ka sai ake samun wannan siffa ce ta ta mata ta mata aljanna ta zamanto tana da ido dara dara kuma banda irin dara da ta zamanto idan fari tas da shi kuma bayan wannan ta zamanto na cikin baki da lit shi ne sufofin matan aljanna suna da irin wani tana mai tsananin bakin gashin ido bakin ido da farin kuma shi ma mai tsanani ai ba su tura ta ba su ta ta shi takaitattu ne daga kallon wasu maza da kula da wasu maza yau minan daga cuta da za ta busar da su ko ta rage musu wata daraja mai zama ne wa abin limkawa wasu zuwa saurayen su ɗakunan su an kwatanta da kudur to فبأي آلاء ربكما تكذبان to da wani ni'imar Allah kuke kare ta ya ku mutane da aljannai لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان daɗai wani mutum bai taɓa ba kama hannunsu kuma wani mu- aljan bai taɓa ba kama hannunsu shi ne bai taɓa ba ɗaukan budurcin فبأي آلاء ربكما تكذبان da wani ni'imar Allah kuke kare ta ya ku mutane da aljannai متكئين على رفرف خضر وأبقري حسان muttaki na tana kishin gide ka zai kishin gida ashe wani abu ce ta jin daɗi tare da azwajihu matekunsu ala rafurufin kudurin a bisa kilishi ko shimfiɗa wadda suke tsanwa mai kyau wa ba ƙarin da ƙaramin wani ɗan kilisan na sallah wannan shi ne abu ƙarni wani kuma وأبقري حسان isan wanda suke masu kyau shi ma eh فبأي آلاء ربكما تكذبان da wani neman allah kuke karyata ya ku mutane da aljannai تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام kaga zati nan ya yabi zati da kanshi ya ce tabaraka ismu rabbuka sunan ubangijinka ubangijinka ya daukaka ya daukaka ya daukaka wanda ya wannan abubuwan da muka zana ce in ba Allah ba zai yi. zul jalal ma abocin girma wal ikram da dadin girma yace to kamata ka dama to karanta shi ne sai karanta in ji tukuna tare da عبارة مقاصرات الطرف وأخرى بمقصورات الجفياء وبكونه لم لم يكن سنة إنس ولا جان فكيف الواجب أن يرد على كل من يناسبه an wajibu إيه، أن يرد على كل من يناسبه an yi raddu إيه، على كل من يناسبه وبهذا الفعل.
to يأتي وهذا دليل على أن الجن يدرسون أزواجهم wannan dalili ne a bisa cewa dai aljan suna taɓa matekunsu وإن مقام الامتنان يقتضي ذلك makamu wurin yadda za a kula din ga wannan
يقتضي ذلك ya يقتدي ذلك yana koyi da wannan yana bin wannan يأتي وهذا يرد على من زعم wannan jawabi ne ake maidawa ga wanda ya raya أن الجن المؤمنون ya ce jin aljannai mummunai لا ثواب لهم la sawaba lahu shi ba lada gurin sa a'a wannan ba haka ba وإنما جزاؤهم su ma ana ba su lada ce an sa kewar su ترك العقوبة da tarkul uquba ko إيه.
barin uquba su eh, abin da za a ba su shi ne abin kirki ba a kishin su ba a azabta su ba abin يأتي وجعلهم ترابا sai dai a ce musu kulu turaban ku zaman to kasa لمن su بص بص على يوم الجنة yawwa eh, نعم شيء in sun yi aiki a nan in sun yi aikin da suka yi a nan to za a ba su abin da suke so a nan ba musu azaba su sauran in ana musu azaba to su sauran mu muna musura kallo a ba wancan ba musura kallo kuma a mai da su ƙasa amma a ƙare ta ce ko nutura ba kenan ba sa zama a aljanna eh kamar yadda ba a gama mutum da aljanna ba sa zama mutum da eh da aljanna mutum da ya zama aljanna shi ne na- wani eh bai ba a gama su
wani abin da ya yi ke da samun tambaya Mm.
su yi na kasa na tuntar da ne da su ya naɗa nan sun na kabla kuma wala ja in sun wala ja fihinna a cikin ta ita wannan aljanna akwai tsasara ta ƙarfi ‘yan mata masu taƙaita kallo ba su kasan mata kan su zo wurin ku sun kare muku kallo ha tarihi ko tarihi idan to ya ta kare ma kallo to su ba su haka Eh, kuma hallau wani mutum ko wani aljani bai taɓa shaho su ma ko kuma shaho bai taɓa taɓa budurci duka bai taɓa ba taɓa ga sanan kawai ɗan mata ne na kumfa ya ku ya ce ko ba a yi wasu ba a kai sun wanda sai aka sake nan ta Eh, ana kuma can daga da wani an wani hannu aka sake wani ba eh kaga haka ya ce sake cewa wannan wa kusan matan aljanna wannan lamar da mutum kabla in su malasha mutum da aljan ba wanda ya taba dawa su ko shafa su ko kama hannun su ko ɗauki budurtar su ko ya taɓe su duk ba ta bai ko a mariki warai kuwa wani ma wani ma na haɓa makamun mazan su kawai eh wannan sun tabbata duk wanda ya tsoron ba su ba ya karɓa ne sai mazan su kawai eh warai kuwa ko shafa da hannu ko kuma su to me kace بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا kana فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة
yace bismillahir rahmanir rahim idza waqa'atil waqi'a idan mai abkuwa ta abku idan kiyama ta tashi idan kiyama ta tsaya lokacin kiyama yayi to ita wannan laysa li waqatiha kaziba abkuwar ta yiwu ta ba ƙarya ba ne gaskiya ne za ta tashi kiyama ai tana daga cikin imani ko tana daga ciki na shiga-shigan imani guda nawa guda shidda an tumini billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir ita ce gajiya ha wal qadari khairihi wa sharrihi wa lahu yawmul eh ta ta sune su shiddan wannan to yace wannan ai ita ce tana daga cikin su laysa li waqtiha kadhiba a a babu ƙarya a cikin yadda aka hude ta lokacin ta labudda ba makawa kawai sai ayi a hi- in an tahi za a bi tahi a cikin ta ke da kwai hafiratun rafi'atu tana ɗaukaka wasu mutanen da aikin kirki da suka yi da biyayya da aikin kirki tana ɗaukaka su Ha- tana ƙasƙantar da kawo lalatattu tana ɗaukaka mutanen kirki lalatattu da ɓannar da suka yi sai a maida su su ba kowa ba ne rafi'a tana ɗaukaka mutanen ƙwarai wanda suka yi aikin kirki su ne wani ba lokacin ranar mutum bai san mutum ya hishi ba sai roro sai lokacin nan a yanzu baka ce a kayi wani ko kaiwa ne ko kaiwa ya baka ce wani baka tufiya sai mu mutu sai an shi duk wanda ya yi a yanzu wurare kuma kawai ya kauce a ya kauce ya kauce eh ba shi ba ne wanda a hankali sai ya gwada mai rayuwa ne zai ya hiwa da kai ko ko me mutum yake yi ko mun lalata shi ba ruwanka da mai shi duk abin da ka gani da mai shi duk bus- yanzu in ka wuta nan ka ga bisa shi ba masu su da masu mai shi din yana son su ko bai son su to to haka nan muwa da ya talakai yana son kayi shi ba eh aikin su da bai so kafirai wasu ma yana son su amma aikin su da bai so aikin da suke shi ne bai so kawai da kawo ta kawai kaga wani ka bige ka kashe ne kana ga Allah ya kyale ka ha bai kyale ha ko kafirin ne kawai bai ma ba komai kawai ka gaishe bai ma ba komai ka kashe Allah ya kashi ka zo ka kashe a kai yanzu ko da san kai wani zai kurce ce bai da kyau baka ko ka ka wani alwar mai kyau haka wani yanzu zai ce bai da kyau haka ake kyau ko wani ya ma gini ya ce to wannan wani irin gini bai iya ba ne da ya Ya tsammanin da ana cikin karatu wani abokin eh da alƙalai cikin muna samari da duk wanda yake so.
mm Ga su nan ɗan mata na so ita kuma har da baka eh ga cin zafi
ana ɗaukawa Kada- ana ɗaukawa ba
kana ji ko Allah bai yi ba abin da bai da kyau bai ba abin da bai da kyau kowane kashi mai kyau ne. kyau na wajen mace ko namiji a a- a mutumin yake kai wanda kake gabatar da kyau wani a gurin shi ta yi kowa kyau ke wanda ke ga wanda bai da kyau to a gurin wata ta iya yi kowa kyau wannan haka ne wanda bai da kyau din to shi ya yi kyau wanda yake da kyau din shi bai da kyau gurin wani duk Allah da ya kan shi kowanne mai kyau ne kuma kowa ya sa wa zuciyar wanda ya gan shi yana son shi ko wucewa kake ko wani abu kake in ka he ga wasu kyansu kake gani wasu ko baka ga kyansu eh wannan tsari ne na Allah da ya kan shi bai ba maras kyau duk kan shi masu kyau ne eh to tana kaskantar da wasu suna ɗaukaka wasu Aha. idan rujata al'ardu raja idan ƙasa ta yi girgiza ko aka girgiza ta girgiza ta aka harraka ta harakatan shadidatu motsawa mai tsanani rannan ka- da ka ga haka nan to ka sayar da kai rannan kiyama kenan eh wasu tiljibalu fasan kaga wannan dutsen an tahiyar da shi an kankara shi an- wannan ya zamanto kura abin shekiya baka ta ba an mambasan ya zamanto tamkar kura abin shekiya kaga ana murje duwatsu yana zamanto kamar kura ya tafi to da ka ta shiga ga haka nan ka san wajen da kai ya make nan wanda waje za ka yi daga nan a in ka tashi wanda waje za ka yi to ka san yadda ka yi dai sannan ba abin da zai huta ka sai halinu a aniyanu sai halinka ya aniyarka wa kuntum azwajan a lokacin da za ku zaman torar kiyama ilirrika a sanafin iri-iri salasa kamar uku a cikinsu su ne ke da kawai ashabul maimana
فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون
to ba ashabul maimana akwai masu amsar takarda a hannun dama takardun aikinsu su ne masu imani su ne mummunai na kwarai eh a amin ya ce masu amsar takarda ga hannun dama su ne mummunai saboda aikinsa na kirki aka ba su aka ba su wannan shi ne aka ba da labarin kuma ya ce ma sabon mai mana su wane ne wa ma'abuta wannan dinnan wanda ya ce eh ta amin yadda yake masu shiga aljanna mutanen kwarai wanda suka yi aiki farilla da nafila sun tashi sun yi alwala cikin sanyi sun yi wanka cikin sanyi sun yi jihadi sun yi sadaka sun yi kyauta sun yi duk aibin da aka ce Allah ya ce ai ai a zamanin tsanani sun tsaya sun to su ne wa'annan wa sahabul kuma masha'ama akwai kuma su amsar takarda a hannun hagu yadda za a dangwala musu eh, bayan bayan su za a ba su littafin su ta bayan baya a cuɗa a totsa hannun daga baya wajen kirji a bankare shi daga can a dangwala musu shi ma a sahabar masha'ama su waye a sahabar masha'ama ma su ne masu shiga wuta bidu hulihun nar saboda shigar su wuta sha'aninsu wasabiquna kuma akwai masu riganganiya idan hayyar zuwa hayyar masu riganganiya aikin kirki eh wahum anbiya su ne annabawa da sauran ma'aika masu aikin kirki in an ce aikin kirki ne to kaga annabawa da sahaba da sahabbai kowa gauga yake bada ya riga wani badawa in an ce abin da za a bada akan aikin Allah akan ko zakka ko kuma taimako ko ko wani abu da za a yi na aikin Allah to kowa wai gaugawa yake ya bada da gaugawa to mutum ya zamanto ya zama sabi ya zamanto sabi kuna sabi kuna masu gaugawa din na cikin bada wani wannan eh ula'ika kaga wa'annan masu gauga ba da abin daga an ce ayi kaza ayi kaza daga an ce ayi aikin kirka aiki mu tai masallaci nan da za a tai masallaci sai ka zo daga an yi kiran sallah mazar gaggai ne ake zuwa samu sahun gaba ba ya ka tsaya ba nan kana hira sai an sai an tada da kyat ka tashi ka tashi ka ka da kyat ka tawo masallaci ha kaga ba haka ba haka ba eh to me kake daga an tada ikama maza maza a ganka a masallaci maza ka shiga ka samu wannan ka samu sahun gaba da mutane sun sa abin da ke sahun gaba da hayi an yi ƙuri'a amma ya ga mutum yana baya da da kere zo da kere ke tahiya akwai ruwa da ba a san ba shi sun Yau- ya tara da cikin
kula ya kan karo ana akwai ana akwai
fi jannatin bincika waya da sun في جنات النعيم Mm.
ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين to yace sabibun ulaka al muqarrabuna ko su ne muqarrabuna makusanta fi jannatin a cikin jannat ko jannatin jannatin na'im aljannoni na'ima sullatin min al awwalina ana samu daga cikin wata jama'a min al awwalina daga mutanen warko al ummal mariyatu wanda suka wuce da can tare da annabawansu amma kuma wa qalilan min al akhirina ana samun yan kaɗan ma daga na ƙarshe zuwa na ƙarshe mu ne wani ƙarshen من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إيه وهم سابقون للأمم ما سرقا يعني في الأمم الماضية أتكى الأمم اللي سكوتي هذه الأمة ظلنا الأمة النبي صلى الله عليه وسلم تنا على سرور سنا بس قداجي موضوع وغرورة تقبل شنغداوة من سنة عن شنغدا كايا أتكى دينار هذا جوهري ده لؤلؤي ده الديباجو يوه muttaki'ina suna kishingide alaiha a gare ta ita wannan gadon da kayan duka mutaqabilina suna huskantar juna in kana so ka ga wannan wai ka ce wani ina son ga wani sai ga shi ina son ga wani sai ga shi sai huskanto wai ta "A, ina son wannan zama da muka yi na da can ne muna so ina so in ga kowa sai kamar filin sai aka nuna ma wannan ga wannan ga wannan ga wannan mutaqabilin ba kowa yana fuskantar juna ba wanda ya fuskantar juna wanda yana ganin wani aljanna ma haka ne ake zama mutaqabilin ya tsufa alaihim